بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الأولين والآخرين أيها الإخوة خطبتنا اليوم سوف نتحدث بحديث أصحاب الغار وهم الثلاثة الذين خرجوا من ديارهم وخرجوا فأصابهم المطر فدخلوا في الغار فغط فدخلوا في الغار فصدر من فوق الجبل حجرا كبيرا فغط الباب فقال له فقالوا فعلينا أن نتوسل بصالح أعمالنا حتى ينجو الله لينجينا الله تبارك وتعالى من هذه الصخرة أو من هذا الغار فقال أحد منهم اللهم إن لي أبوين كبيران لا أبغض قبلهما فخرج يوما لطلب الطعام فأصابته الليل فجاء متأخرا وقد وقد ناموا فوقع فوقف امامهم ينتظرون ينتظر حتى يستيقظ وابناؤهم او صبيانه الصغار يبكون جوعا فلم يقدم له الطعام حتى بعد ان طلع الفجر واستيقظ ابويه فاطعمهم من هذا الطعام فقال اللهم ان كنت فعلت هذا بك فاخرج لنا السبيل فقال الثاني اللهم إن لي ابنة عم وأنا أحب إليها أشد مما يحب الرجل النساء فطلبت مني مساعدة من مال فمنعت لها فقلت لها إلا أن تخلي بيني وبينها فلم توافق علي وأنا أحبها أشد حبا فلما جاءت إليها السنة وشدة الجوع وطلب الحاجة فأتت إليه وهي تطلب مساعدة من ابن عمها ابن عمها فقالت لها لم يقدم لها شيئا إلا أن أن تخلي بينه وبينها يعني هو يريد أن يقوم الفاحشة معها فقالت فتركته بشدة الحاجة عباد الله وهذا يدل على خطورة الفقر والجوع فلما تمكن عليها كما جاء في الرواية فلما وقعت بين رجليها فقالت يا عبد الله اتق الله فتركها وقدم لها مئة وعشرين درهما فقال اللهم إن كنت تعلم عني فعلت هذا لله أو بك فاخرج لنا الصليب فخرج فانفتح هذا الصخرة غير أنهم لم يقدرون الخروج فجاء الثالث منهم فقال اللهم كنت أعجب كنت كنت عجيرا فطلبت من الناس بحاجة فقاموا به فقدمت لكل واحد منهم نصيبه فترك من فترك واحدا منهم فذهب حتى جاءت السنة أو سنوات ثم جاء فقال يا عبد الله أعطيني من حقي فقلت له خذ هذا الغنم والبقر والعبيد كلها لك فقال يا عبد الله لا تستهزئ علي إني أريد أن تقدم لي حقي فقال أنا لا أستهزئ بك إنما هو منك فأخذ كل منه فقال اللهم إن كنت فعلت هذا لأجلك فافتح لنا هذا الباب أو الطريق فخل لنا السبيل ففتح هذا الباب فخرجوا سالمين آمنين أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجلي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya sun tabbata ga Allah tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da wanda suka biyo shi da gaskiya bayan Allah masu albarka ina mana wasici da muji tsoron Allah a fili da koyi domin wannan ita ce wasiya da Allah madaukakin sarki ya mutanen farko da na ƙarshe bayan Allah masu albarka hudubar mu a yau tana bayani ne akan wata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abdurrahman Abdullahi ibn Umar ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kissar wasu mutane guda uku da suka fita suka fita a cikin dare suna tafiya dare ya musu suka shiga cikin wani kogo ko kuma wani kogo na dutse don su tsira daga wannan zuwa safiya su tafi shiga suke da wuya sai wani katon dutse gwalalon dutse ya faɗo ya zo ya rufe bakin inda suke ta yadda babu yadda za su in sun yi ihu ma ba za a ji ba in an ji ma babu wanda ya isa ya iya ɗauke musu wannan dutse dutse ne katon dutse allah maɗaukakin sarki ya so ya ƙaddara wani hukunci a kansu ya faɗo ya rufe ƙofar da za su fito babu inda za su fita suka ce ya suka ce da junansu to fa babu abin da zai iya fitar da mu daga wannan rami in muka ce ihu ma da mu ba za a ji mu ba in an ji mu in duk garin nan za su zo ba za su iya janye wannan dutsen daga gare mu ba da haka babu abin da ya mana saura illa mu koma zuwa ga Allah kowane ɗayan mu ya tuna wani aiki da ya tsakaninsa da Allah ya yi tawassuli da wannan aikin nasa mu nemi Allah ya fitar da mu daga cikin wannan halin da muke ciki ɗaya daga cikinsu ya ce ya ubangiji ina da iyaye manya guda biyu da suka yi shekaru ya ce na kasance ba na ciyar da kaina ba na ciyar da iyalaina ko ‘ya'yana sai na fara ciyar da su ya ce wata rana na tafi neman abinci ina hanya dare yamin ban samu na dawo ba ban samu abin nema ba da wuri sai dare da na dawo sun riga sun kwanta sun yi bacci ya ce na tsaya a kansu ga ‘ya'yana ƙanana suna ƙasa suna suna rike kafata suna kukan yunwa yace amma ban kaddama musu wannan abincin ba haka ne ta jira har sai da alfijir ya fito suka tashi na kaddama musu abincin suka ci sannan kuma daga baya na bawa yara na yace ya ubangiji idan har nayi wannan dan neman yardarka ya ubangiji ka bude mana hanya mu samu mu ci fadin sa ke da wuya Allah maɗaukakin sarki sai ya sa wannan dutsen ya buɗe hanya ƙanƙanuwa suka fara hango rana. Na biyunsu ya ce, Ya Ubangiji, na kasance ina da wata ‘yar babbana, wacce na fi santa sama da kowa a duniya. Na fi santa sama da kowa, ina matukar santa, na nemi aurenta ban samu ba, ina kuma da tsananin bukata a gare ta. ma'ana bukata da namiji yake ga mace yace sai na nemi ta amince min kanta sai ta hana ni ma'ana ta ki amincewa da ni yace ta tafi sai da aka shiga wata wata shekara ta zo wanda aka yi matsawar yunwa da wahala talauci ya ebo ta babu yanda za ta yi ta tuna babu wanda zai iya taimakonta tana da dan babbanta wanda Allah madaukakin sarki ya yarwata masa bara ta je ta nema a wurin shi ta nima ya taimaka mata da ta je wurinsa sai ya ƙara tuna mata buƙatarsa cewa ga buƙatarsa in har za ta biya masa buƙatarsa to shi ba shi da matsala zai iya ba ta duk abin da take so saboda rashin ba yanda za ta yi wannan shi zai nuna maka tsananin musiba ta yunwa tsananin musiba ta talauci babu yanda za ta yi ba don tana so ba aka ta amince masa da ya biya bukatarta ba ta hanyar halal ba da ita ba don komai saboda tsananin yunwa. Ta ce sai da ya ce sai da na tsaya ta amince min na tsaya a tsakanin cinyoyinta guda biyu ta ce ya Abdullah ittaqillah ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah kada ka sanya zobe ma'ana a inda yake ba da hakkinsa ba ba tare da ka biya ba kada ka shigar da al'aurarka a inda ba tare da yake ka biya halal ba ma'ana ba mace ka ta'auri ba yace faɗin wannan ke da wuya tsoron Allah madaukakin sarki ya kama shi yace sai na tashi na haƙura da biyan wannan buƙatar tawa na ba ta dirhami 120 yace gashi da kyauta ta bashi ta zo take nema amma yace ya ban mata shi kyauta ta je ta yayi mata dan Allah yace ya ubangiji na aikata wannan in nayi dan neman yarda ka Allah ka buɗa mana hanya mu wuce na ukun su yace ya ubangiji na kasance ina kiran masu kwadago in sa su aiki yace wata rana na kirawo mutane suka min aiki na ba wa kowa hakkinsa sai guda ɗaya bai karɓa ba ya tafi yace sai bayan shekaru da aka yi ya dawo sai ke tambaya ta cewa ya bawan Allah ka bani abin da yake na hakkina na shekaru kaza da kaza da muka zo muka maka aiki yace masa ka je ka ga garken shanu da garken dabbobi tumakai da awakai da na raƙuma da bayi yace ka je ka ɗiba duk naka ne yace ya bawan Allah na zo ne ka bani hakkina ba na zo ne dan ka min izgili ba yaya na zo na maka aikin da zaka bani bai fi naira dubu ɗaya ko dubu biyu ba ka ce in je in ɗauki waɗannan abubuwa masu masu tarin yawa ya ce wallahi ba izgilanci nake ma ba dukiyarka ce na ririta maka ita na bi maka ita har ta kai zuwa wannan ka je ka ɗiba ya je ya ɗebe su gaba ɗaya babu abin da ya bari ya ce ya ubangiji in na yi don neman yardarka Allah ubangiji ka buɗa mana hanya ka babu ikon wucewa bayan Allah masu albarka cikin wannan kissa akwai abubuwan lura da yawa a ciki abubuwan da zamu fa'idan su da su a cikin wannan kissa akwai abubuwa na lura wanda shine amfanin karanta daman kissosin wanda suka gabata dan ya zama mana izina da ibra mu ma mu gani mu fahimta sannan kuma mu aiki da shi yana daga cikin abubuwa na farko da zamu fa'idantu a cikin wannan abu na farko zamu fahimci cewa shari'ar waɗanda suka gabace mu, to mu ce in dai ba ta saɓa da abin da shari'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi ba, ko kuma an samu wani abu da ya soke wannan shari'ar, yanda shari'a take a kansu to ma haka take a kanmu, irin shari'ar su ita ce irinmu sai dai abin da Alƙur'ani ko sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta saɓa. Abu na biyu da za mu fa'idantu a ciki, an fanan ba da kissar al'amuran ma'ana ƙissar mutanen da suka gabata a gare mu. Wannan uslubi ne na Alƙur'ani mai girma yana gaya mana ga mutane kaza ga mutane kaza ga makomarsu, ga mutane kaza ga mutane kaza ga makomarsu, wanda suka yi aikin alkairi za a ji makomarsu don kai ma kai irin wannan ka bi hanyarsu, wanda kuma suka yi kishiyar haka su ma za ka ji ga makomarsu don kai ma ka gudu, don kai ma ka tsira da abin da suka yi don ka tsira daga azabar Allah. Sudaka wannan yana daga cikin isa ce da ta isan mana ta zama mana abin lura. Akwai abubuwa a ciki masu tarin yawa. Daga ciki muna akwai matsawar yadda mutum ya kamata ya mika bukatarsa ga Allah maɗaukakin sarki yayin da ya tsinci kansa a cikin jarrabawa. Yayin da ka tsinci kanka a cikin yanayi ko shakka babu babban abin da ya kamata ba koke ba da maganganu da za ka yi ta yi wani ma har ya je faɗi abin da zai kusa ta Allah malam ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ka nemi taimako shine mai yaye damuwar mai damuwa amma yujibul mutarra idza da'a Allah shine yake yaye wanda ya shiga cikin tsananin bukata idan ya roke shi Allah yana yaye masa a halin da yake ciki da haka ya zaman mana wannan abin lura duk lokacin da ka fada cikin wata musiba babban abin da za ka yi ba raki ba ba faɗar maganganu ba ba cewa wane ne ya ɗaura min ko da ba dan wane ba ka koma zuwa ga Allah ka nemi Allah ya yi maka kuma Allah shine mai yayi dukkanin wata damuwa kuma shine ake nufi da bukata abu na biyu za mu fahimci fadlu sidqil ikhlas ma Allah tabaraka wa ta'ala falalar mutum yayi aiki dan Allah kenan duk aikin da za ka yi kai ƙoƙari ka yi shi don Allah, Allah ya san in ka yi don shi zai karɓa, in ka yi don kuma waninsa ya gani Allah ba zai karɓa ba. Allah ce, Ana agna shiraka, ni na wadatu daga waɗanda suke yin shirka da ni, man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki asharaka fi ma'idari taraktuhu wa shirkahu in ya dan da to zan bashi da abin da ya shirkan nan da shi da haka in kai aiki dan Allah to Allah yana gani kuma shine yake sakawa wanda ya aiki din dan Allah Allah madaukakin sarki baya tozartar da aikin bayi yayin da suka yi aikin su da haka ni kokari duk abin da zamu yi shi dan Allah ni kokarin abin da zamu aikata mu yi dan Allah abu na hudu ko na biyar da za mu fa'idantu a cikin wannan hadisin za mu fahimci falala ko kuma mahimmancin yin addu'a musamman yi tawassuli da ayyuka na gari. Mun sani akwai tawassuli da ake yi wanda yake wanda yake haramtacce wanda Allah ya hana. Akwai kuma tawassuli wanda yake halal ne. Tawassulin da Allah ya hana shine tawassulin da mutum zai yi da za a yi da zatin wasu mutane. ko tawassuli da ake da kabarurukan wasu wanda suka riga suka mutu ko da mamata mutum ka shiga cikin matsala amma kana addu'a kana roƙon Allah kana neman tawassuli da wani mamaci ko ka je kabarin wani mamaci ko da kabarin annabawa ne da salihan bayi ko kai tawassuli da zatin su zatin su wannan abu ne wanda yake ya saba ma shari'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma babu laifi ni mutum yayi tawassuli da ayyukansa na gari ayyukanka na gari da kai ko kuma da halin da kake ciki misali kamar mutum ya yi tawassuli da halin da yake ciki na kunci ko na ciwo ko na rashin lafiya kamar yadda annabawa suka yi annabi Musa alaihi salam annabi annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa rabbi inna rabbi inni lima anzalta lima anzalta ilayya min khairin faqir ya roki Allah da yanayin da yake ciki annabi ayyub lokacin da ya tsinci kansa a tsananin bukata yace ya roki Allah madaukakin sarki cewa lalle qad massani yadurru wa anta arhamar rahim da haka kai addu'a da halin da kake ciki shi yasa sabanin wanda yake zuwa yake da bukata sai ka je ka ce wani ya maka addu'a kai din a wannan halin da kake ciki a tsananin bukatar in ka daga hannu ka nemi Allah ya yayi maka Allah zai yayi maka da haka zaka yi tawassuli da halin da kake ciki za ka iya yin tawassuli da kuma ayyukanka na gari kamar yadda waɗannan mutanen suka yi tawassuli da ayyukansu na gari babu laifi ka yi wani abu don Allah tsakaninka da Allah ka yi tawassuli ya ubangiji na yi wannan don kai Allah ka biya min bukata kaza wannan ya halatta babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da, da haka da haka abu na gaba yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula mu kula cewa kamewa kamewa daga saban Allah wannan yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke kusantar da bawa zuwa ga Allah musamman kamar wannan bawan Allah da yake so ya yi lalata da ‘yar uwarsa amma ya ji tsoron Allah ya kame daga wannan tare da cewa ya ce ya fi santa sama da diyan da namiji yake son mace amma da ta masa nasiha sai ya kame ya haƙura da wannan saban Allah ɗin don neman yarda Allah kuma gashi wannan abin da ya masa rana da aka kamewa ka yi haƙuri wajen saɓon Allah wannan yana da matuƙar muhimmanci mutum ya zama yana kamewa a wurin yin saɓon Allah wannan abu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci zai maka aiki gaba abu na gaba da za mu fa'idantu da shi shi ne mu gane cewa ka tuna da Allah a lokacin da kake cikin waraka a lokacin da kake cikin lafiya lokacin da kake cikin wadata lokacin da kake cikin kwanciyar hankali Allah zai tuna ka lokacin da ka shiga tsanani kamar yadda hadisin manzo Allah ya faɗa ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda ka tuna da Allah lokacin da kake yalwa Allah ya baka ka ambaci Allah ka taimakawa Allah lokacin da babu to sai Allah ya tuna da kai ka tuna da Allah lokacin da kake samartakarka Allah zai tuna da kai lokacin da ka tsufa ka tuna da Allah lokacin da kake mawadaci Allah zai tuna da kai yayin da talauci ya kama ka ka tuna da Allah lokacin kwanciyar hankali yayin da ka shiga cikin hali na tsoro Allah zai tuna da kai kamar yadda waɗannan sun tuna da Allah a lokacin da suke cikin ne waraka amma kuma gashi Allah ya tuna da su a inda ba mai iya tsamar da su daga halin da suke in ba Allah ba ko shakka babu wannan abu ne da ya kamata kowane ɗayan mu ya kasance yana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mai amfani da mutuna da Allah a kowane lokaci musamman lokacin wadata kai ma in ka shiga cikin wani hali Allah madaukakin sarki zai kula da kai cikin wannan hadisi yan uwa masu albarka za mu fa'idantu da mahimmancin amana amana kamar yadda wannan bawan Allah ya rike dukiyar wani da ya bashi aiki amma haka ya je rinka juya masa ita ya rinka juya masa ita inda ɗayan mu ne la'alla in ya zo zai ɗauki ƙimar kuɗinsa in ya ga dama ma na wannan lokacin shi zai bashi amma shi ya rinka juya masa ya rinka juya masa da ya zo kuma ya ce ya karɓa ba tare da ya nemi komai a wurinsa ba shi ma da rashin kara aka ya kwashe gaba ɗaya bai bin masa ko abu guda ɗaya ba wannan yana nuna maka mai falalar mai amana zama mai amana sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana falalar bin iyaye falalar bin iyaye ka duba wancan bawan Allah yanda ya yi wa iyayensa biyayya ya ki gabatar da bukatarsa akan bukatar mai akan bukatar iyalansa nawan mu ne nawa ne a cikin mu zai je ya gamsar ya ni'imta ahalinsa ya ni'imta matarsa amma iyayensa suna cikin yanayi amma kaga wannan bawan Allah ya kaddamar da bukatar iyayensa akan bukatarsa ko matarsa ko ‘ya'yansa ƙanana ma don neman yarda Allah ga shi abin da ya yi ya zo ya zama masa rana da haka bin iyaye daman sababi ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake sa Allah ya karɓi addu'ar mutum a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka shahara an san su sun shahara da kai matuƙa wajen bin iyayensu Allah maɗaukakin sarki ya sanya su daga cikin wanda Allah yake amsa musu addu'ar su gashi nan da ya addu'a da wannan biyayyar da ya na iyayensa Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi daga yanayin da babu mai iya fitar da shi in ba Allah ba sannan za mu fahimci a ƙarƙashin wannan a hadisin ‘yan uwa masu albarka za mu fahimci halaccin yin tawassili ɗin wane da wane kowa ya zo a yi addu'a idan wani abu ya faru babu laifi kowannen mu ya zo mu haɗu mai addu'a kai ka yi ka faɗi wani abu da kai wa Allah, ka nemi Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana halin da ake ciki, musamman misali yanzu yadda ake cikin rashin tsaro, ake cikin rashin tsaro, ake kidnapping ɗin mutane. Kowa ya tuna wani aiki da ya roƙi Allah da wannan nima na yi kai ma kai ke maki mu roƙi Allah mu ganin Allah bai yayi mana ba, kamar yadda waɗannan su ma suka yi Allah ya yaye musu, ina ga hatsarin da suka shiga ya fi hatsarin da mu muke ciki. rayuwarsu ce ta salwanta gaba ɗaya babu wani mai iya taimaka musu a wannan lokaci in ba Allah ba amma suka yi tawassuli da aikinsu kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓi abin nan za mu fahimci tsananin mugun a laifin zina zina musiba ce zina bala'i ne yana daga cikin abubuwan da suke kawo musiba a ban ƙasa shine yawan zinace zinace kamar yadda ta zama abin ado yanzu da haka mu nesance ta nesantar ta to Allah zai sa ya fitar da mu daga halin da muke ciki fadawan mu cikin ta kuma kaman bude kofa muke yi tunda Allah madaukakin sarki zai jarabce mu da abubuwan da ba za mu iya ba za mu iya kare kanmu da shi ba da haka wajibi ne mu yaƙe ta kuma mu ji tsoron Allah mu nesanci duk abin da zai kai mu zuwa ga zina sannan kuma abu na kusan ƙarshe mu fahimci falalar umarni da kyakkyawa ga aiki ga mummuna ko da kwa a dive minute ne lokacin da yake mafi mafi kurewar lokaci kada ka rena umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna ka duba wannan baiwar Allah sai da ya zo ya raba kafafuwansa a kanta amma a wannan lokacin ba ta ji cewa kenan babu wata dama ba ta yi masa da'awa ta umarce shi ta yi masa nasiha ya ji tsoron Allah kuma nasihar ta yi masa tasiri. Da haka shi yasa duk lokacin da duk yanayin da mutum ya kai a kowane irin hali ne kada mai sakaci da umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna. Da wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya fifita al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran al'ummatayya. Allah maɗaukakin sarki yana faɗa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah kuma ya tsine wa al'ummar da suka gabace mu saboda ba sa yin umarni da kyakkyawa ba sa hani ga mummuna. Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ba sa hana munkari suna aikatawa. Nabi Isa ma kanu ya fa'alu. da haka mu kasance masu umarni da kyakkyawa ga hani ga mummuna ba sai malami akan mimbari ba ba sai malami a kujerarsa ba kai da ni da ke da kowannen mu a ofis ɗinka a wajen neman kuɗinka a wurin sana'arka a gidanka a unguwarku a masallacinku a cikin abokananka kana da yanda zaka isar da sakon Allah kuma zai iya tasiri na canja mutum daga wani yanayi zuwa wani yanayi kamar yadda wannan baiwa Allah a matsayinta ta mace tana cikin halin yunwa tana cikin halin tsanani za a mata fyaɗe amma ta isar da sakon Allah kuma ya masa tasiri a zuciyarsa wanda abin ya amfane ta kuma shi ma ya amfane shi a ƙarshen rayuwarsa wannan zai nuna maka falalar umarni da kyakkyawa da hali da mummuna tambaya a nan ya kai ɗan uwa da in ya zama na ka sa a ranka kai ne na hudunsu mutanen nan su uku ne ko to ka sa a ranka kai ne na hudun su kai ma ana buƙatar ka faɗi wani abu wanda in ka faɗa shine kofar za ta buɗe muku in kuma baka da shi kaga baka da hanya kenan kowa ya tambayi kansa wani aiki ya taɓa yi wa Allah tsakaninsa da shi ka tanadi wannan kowannen mu ya tanadi wani aiki kai tsakaninka da Allah babu wanda ya sani sai Allah kuma ka yi don neman yadda Allah kuma baka gaya wa kowa ba din Allah kaɗai shi ne ya sani don kai maka kai maya maka guziri irin wannan abin ko makamancinsa ko abin da ya fi shi ko bai kai shi ba zai iya samar ka kai ma ya zama maka abin da zaka nemi kariya da a wurin Allah madaukakin sarki wannan shine amfanin mu ji abin da kissar magabata don mu mata mana amfani in kana da shi kai riko da shi ka ƙara dubbinansu in ba ka da shi kuma yi ƙoƙari kai tanadinsa saboda akwai ranar da za ka buƙaci wannan in ma baka buƙace baka samu kanka ba a duniya to za ka samu buƙatuwar za ta zo maka a lahira wannan dole ne ya kamata ga kowane ɗaya daga cikin mai ƙoƙari mu kyautata ayyukan mu zuwa ga Allah duk abin da za mu yi mu yi shi don Allah mu nemi yardan Allah أقول ما تسمعون واستغفر الله الجليل ولكم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم عاملنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم عاملنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله يأمركم أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقوم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله